Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fituwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
albarka zawiyar maulan musu talawuti radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga masu malamin malam shehu mansur yau tara ga watan agusta ne lafiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da sha takwas ga watan sha'aban hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin Allah shi wani ikon sa babu lafiya a nan akar muku mala bismillah الله لا إله إلا هو سألتك يا في الأنام سفيرا كل زمان قد أراك مديرا الله لا إله إلا هو كفيك ربك الكدر وخذوه غيرك لم يكن لديه نقيرا الله لا إله إلا هو حبيب الله والملك ملكه والله لا إله إلا الله آتاني من للإله وزيرا الله لا إله إلا الله فبرغم هذا الأسد بالجسم لائد فلم يكن يبتلي سواك أميرا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله تريد أماني والأتمت بمالي الله لا إله إلا الله هدى إذ أراه وفيها الله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الهج الهج والهادي لا ذلك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا نعمة الشيخ إن في لنا بهذا الحاضر وقاله من الرسالات لنا يذكر الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka ta'ala zul jalali wal ikram a muna ne da gaisuwa ga halar maulan sallallahu alaihi wa sallam kuma muna gaida dukkan yan uwa da suke zaune a cikin wannan majalisi na alkhairi Bismillahirrahmanirrahim ko kuma la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma jita da ma kana wa ya ko ma ya ko Al-Rai ko shi harfin rayi da Alfuka shi ya ce da alfuka na sanya ta ya rasulullahi ya kai da anani ya je yan talibai da hira sai ne ambasadan gwamnatin rububiyya a cikin kasar rububiyya wa kulla zamani a kowane zamani kad araka hakika ina ganin ka mujira sai ne mafakar halitta mafakar mu yi bayani da kuma sun yi ba ikon faika a cikin tabukan ka hannun damanka da hannun hagunka ribubul khalqi a nan ne ribar halitta yake surran baki dai karkar da kowa har da mala'iku suka wa qudruhu haka kuma asarar halitta ma a cikin hannun ka yake wato rabansu a damanka asarar su kuma a hagunka wanda ido maka ta hannun dama ya rabauta wanda ido maka ta hannun hagu ya siyasa wa gairuka wani ba kai da rasulullahi lam yulfu ladayhi ba a samu a hannunsa nakira ko da ledan nan ta cikin dabino in mutum ya bani dabino zai ga wata yan leda a can shi din nan idan mutum da shi to kowannen in ka zo wurin wani annabi ba za ka samu wannan balle har dabinon balle har ka samu wannan sai inda in an samu ledan ma ai ba shi ba ne. to ko ledan ma ba ka samu
wa anta dinullahi sai ya ce wa an ka kai din ne hadisan lahi masoyin Allah wal mulku wato mulki baki daya mulkuhu mulki ne na Allah araka aninan to ina ganin ka azumin amintacce lil ilahi wazira kuma waziri duk ilahi ga ubangiji kai ne masoyin Allah kai ne kuma wato wanda Allah tabaraka ta'ala ya bashi dukkan mulkin sa baki da fa barhamu kaga wannan hadisi na kan suna barhama hadha al-abd wannan bawa da ake ganin sa ilahi gabbar kallon manzon Allah ya fake wato an tabbar hakika muhammadiyya ita ya ba sai sa ya zama abdul zati ya mun ji abdul zati ina dinga tunani ba san ma'anin abdul zati san abdullahi eh fa aka buji ba kama abdul zati in ji shi ku dinga mamakin ba kama abdul zati shi da kai da wata ku dinga mamakin barhama abdul zati eh falan yaqyaka ya ce kun gan shi abu zaɓi inan falon lokacin ya bai taɓa zama mai tsoro ba wai shi gaba ko ɗar in shi ne ba duniya bai taɓa yin ɗar ba saboda shi ne tabar gaskiya su ko gaskiya dama haka take ba ta ja baya to sai za ka ce shi ne ɗore shi ne hakikar gaskiya sai za ka kawo koyo ne gaskiya ma ba zai ja ba wani balle ita gaskiyar kan da shi ne gaskiya tabar
min duwaka to to ni ban san tsoro ba mun tsaya ka daga wurin wani a cikin ga wani ba tsoro in tsoro wai to ne ke to ba ma sai ka je tsoro ka tsoro a wanda ba zai tsoro ka tsoro na ce a tsoro babu amira to amira shi ne sarki wato araka
falan yaqyaka falan yaqyaka min duwaka amira bai taɓa to tsoron wani sarki ba ba kai ba sai kai kaɗai ne sarki ya rasu ne ba wani sarki da zai zai barazana ko zai ce kaza ko zai ce kaza kamar irin wani sai sarauci ya kai ba mu kaya gwamnati da sarkin ta taɓa yin shi da cewa kar kowa ya tallafi ba duk malaman da ibrahim ya ce su biyu da alhaji ya ce kaza za a yi juma sai man aka fito ana takun nan takun nan da nake yake faɗa ɗin ne ni ba ka yi hudu ko shi ne karar jiran ɗin nan ko hudu yana yi da kallai sai gwamnatin jirgin da kanta ta yi da shi ne babban ta a cikin yadda masu sa da kowa ya suke jira kulle ɗaki da matan zai ga ce ya zo zai bauta Allah da almajiran
yanzu amani zai wuce amma aminci na yana faruwa wani akafin baɗi sun randa ne ikitikafi a bakin ƙofar halar annabi Muhammadu sun randa ne zaman dinsa a ƙofar gidan annabi Muhammadu kullum aminci na faruwa yake ba na tsoro ba na tsoro ba na tsoro ro'o da aduhi ana tsoron tsawar miki miki tsawari ihu kore yayi ya zama kullum zai zama tsawon in haramu duk domin ko a rahu ina ganin tsawar miki a tsira ai da indiya ce rarrauna ce in ya tsawar shi ke jin abin ni ba na gani. ka san ka zo kai ta iya wurin mutum ya ji ko bai gida ka ga da hausa to ta yi wata ƙila in kawo mata halaka ce to to to sai dai ta halaka inda kai ka ji abin ta duk wanda kai kawo da yi ta ba
fa hal yaqiyan ko ko bar in tambaye ku yur fakkar rana fahal ya ko wanda zai ji ko lada kabidi sama yayin da ya so ya zaman cin awo a cikin sama fakkar rana ta fito da izinin Allah ya tafi ta tsaya to yake tana ganin za ta yi tsoro mubahan wai har wato hauki ni magalulul kirari daga ainihin saurarin karnuka barira kuma karnukan ma makafi rana ta fito da izinin Allah ta tsaya a tsakiyar sama a samu wasu karnuka a ɗaure cikin sarƙa kuma makafi sun da hauki sai tsoronki ta hanyar yuhu waikin rana za ta yi fargaba za ta yi tsoro da ai amma buɗe da shi gama a farko karfi to ya za su in suka kuskura suka ɗaga ido suka haɗa ido da rana a kai mamaki
wa hubbu rasulillahi
ka hukun rasulullah ka ga soyayyar ma'aikin Allah ummun dalilin yaki wa rahatun kuma in baka san hudu ba to ka so annabi za ka gane ya ake cewa hudu duk mutumin da ya rika soyayya wannan soyayyar nan da muke ciki soyayyar annabi soyayyar sai biyan soyayyar sai ibrahim wallahi iya iya yanke zai ga hudu tsaba hudu ba wani abu da zai da saboda dama ai soyayya ita ce dama da ita soyayya in ta zo mantar da kai komai take ko da budurwa ce kake so wani lokaci zaka wani baka ci abinci ba ma ka manta to soyayya kenan wannan ta duniya ma ta abu ballantana soyayya ta annabi so da in mutum ya sa san annabi a zuciyar shi to ya samu hutu wa hismun kuma san annabi shine katanga dafa'i arahu wanda nake ganin shi lil muhijji masira wato masira makoma ne lil muhibbi ga masoyi shine dafa'i shine hutu shine makoma kuma da dukkan masoyi din takhissu idadal mustafa na riƙi ƙaunar almustafa zaɓin Allah, wa madiyahu kuma na riƙi yabansa, jawadi shi ne in garman dokina, wa sayfi shi ne takobina, wal qana shi ne kasausawata, wa khatira kuma shi ne garkuwata. San annabi shi ne in garman dokina, kuma san annabi shi ne takobina, kuma san annabi shi ne mashina, kuma san annabi shi ne garkuwata. Idan na kai ma duka da annabi zan kai ma, na san ko ba zai taru ba. ni kuma in ka kawo da annabi zan tare na san ko ba zai fasu ba to kaji annabi shine dokin hawan shine takobin shine mashin so da idan shehu ya kawo duka kar ka sa kwalkwali ko silke zai tarwatsa su so da in ya kawo kawai ka ce ka tuba kurum da kalmar shahada kurum to amma in ka ce kana da hulan yaƙi kana da kwalkwali ko kana da silke a zai raba su biyu har dokin da kake sai su ya raba amma shi in ka kawo in ya tare shi kenan
wa zal jaishu sai ce annabi shine kwamandan wannan yaki nawa wa zadul muballighu kuma guzurin da nake riƙewa ya kai ni inda nake so shi ma annabi ne lil muna zuwa ga guri na wa zaka la amrullahi yace wa zaka kaga wannan abu da na rike la'amrul lahi na rantse da wanda raina yake karkashin ikon sa ni'ma nasira kai ma dalla da mai taimako irin annabi Muhammad ma dalla da wannan mai taimako annabi Muhammad ba wanda zaka samu wani ya zama dokinka ya zama mashinka ya zama takobinka ya zama garkuwarka ya zama abincinka ya zama guzurinka ya zama kaza naka ya zama kaza naka ya zama kaza naka wannan sai annabi shi ne ce ni'ima nasira ma dalla da wannan mai taimako
الله لا إله إلا الله مقدم الحكم وهو إمامهم الله لا إله إلا الله أول في الوقت لا إله الله لا إله إلا الله
ودينهم وكان وذلك غائب فجاء بشيرا للجموع نذيرا الله لا إله إلا الله فعليت لا أنفق أنسي جمله فكنت لشرب العاشقين مديرا فألقيتهم نعلا وألا وداده فبلغ دام الكافرين أخيرا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله سار بلا اسم وقول فيا لهم تفاوقتهم والملك كان كبيرا بمقعد سلك جالسين جليسهم فريق جمهور المالكين كثيرا الله لا اله الا الله تسيرون سيرا في المجالس فاجبا سير جلوس يشبهون سحورا أو لا إله إلا الله وقد راته في تلك روضة معارف الله لا إله إلا الله تراهم سكوتا والمقام مشيرا الله لا إله إلا الله كلام قديم لا يمل سماعه يكون على الجمع القديم خمورا قديمك هذا أسمه كل مرة فاي به دون الزمان قبورا الله لا إله إلا الله
وهو خاتم manzo Allah shine cikamakin annabawa للرسل shine cikamaki da rusul ga manzanni وهو إمامهم kuma shine limamin su فأول تلك الرسل kaga farkon waɗannan manzanni جاء أخيرا shine sai ya zo kuma a ƙarshe shine farko kuma shine ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وباطنهم annabi shine badinin su حقا wallahi tallahi وذلك ظاهر wannan magana ai ko ban yi rantsuwa ba a bayyana take
فجاء بشيرا annabi ya zo mai albishir للجموع ga ainihin tattarin halitta baki daya ba wai sai larabawa ba ka ga wa ma'arsan nan min rasuli lillahi lisan kawai sauran annaba kenan amma kai wa ma'arsan naka illa ka fatan lin nasu bashirin wa nabiyya to shine nan ma'ana نذيرا kuma mai gargadi kai ne ka zo wa halitta baki daya aljanunsu da mutanensu da mala'ikunsu da kowa mai albishir mai gargadi فآليت to ce na yi rantsuwa لا أنفق wallahi ba zan gushe ba أنسج مدحه ina ɗinka rigar yaban annabi Muhammad وكنت wa kuntu in baka sanni ba ni ne wanda nake na kasance لشرب العاشقين wato ni ne mudira wa kuntu mudira ni ne mai kewayawa cikin ƙasar Allah
لشرب العاشقين domin shayar da masu ƙaunar Allah da annabin Allah ni ne nake ba da abin da in an sha ake bukuwa da san Allah ka san wasu da yawa mutane sai su wadata sai su ce "Ah, ni ina son Allah ni eh, ni ina son Allah kuma ni na shiga tijaniya ni ba tijani ne amma abin da ake zuwa a sha a bugu cikin ƙaunar Allah da annabin da waliyin da abdin ya ƙi yadda ya sha kuma idan mutum bai sha ba hatsari ne cikin wanda suka sha kuma shan ake so a yi kuma wanda bai sha ba sai ya zama bala'i ga wanda suka sha to shi yasa ake so kowa ya sha shi ne shi ya ce to wa kuntu mutira na kasance mai kewayawa da shirbul ashiki ne domin shayar da ashikai domin in baka sha ba sai ka fi zama bala'i da fiye da wanda ba shigo halar dan in baka sha ba ka shigo duk abin da ka gani sai kai magana sabanin wanda ba su zo wurin ba su musamman ne ake kaga ba za su tafi ba kai kuma ka zo amma abin da ake yi a wurin kaki to sai ka fito kai sai ka gila kana ga ma wanda ba san halar ba kaza ne kaza ne kaza ne to kana nan kana wannan sai kibiyar sanmu na Allah sai ta ci zuciyarka sai ka mutu ba imani shi ke an gama da kai fa asqaituhum فأسقيتهم ناشاهد عاشقي nahlan شا نفركم wa allam لكم شا نبي gidadahu لقونا رأني محمد wannan duk mun yi bayani wancan wa balaham damal gafilina sai wace kai ka rabu da giyan nan taraf kanannu hakira wulakantacciya wadda in an sha ake tangadi a hanya yara suna yayi marisa ya sha kaftu yayi marisa suna jiban sai da kai ka rabu da wannan giyar ai wannan mutamal gafili ne ke giyar wulakantattu ka sha giyar da in ka bugu in mutum ya dube ka sai ka fi mala'ika da tsuwa ga shi kuma abu ke kake amma a natse amma wacin jiya kana sha kana faɗa kwata kuma ina magana a
fara na aiki almajirai na za ka kai su na ba su jiyar kan annabi muhammad sun sha biyu yi tafin amma ko babu jini wa kauli sannan babu kauli maganganun banza irin alfasa ka san mutum shafi a cikin da yake da ruwa ko na sai rayu kayanahum yurdu abun mamaki ya tabbata gare su tafawatuhum wa kafin lokacin su tafa ya samu ƙarfi wal mulku mulkin da Allah ya ba su kana kabira kai ya kasance yana da girma wanda shi ya sha din ya buku din a cikin san annabi din kuma ya fahimci abin da ake so ya fahimta din a ciki to zai samu mulki babban mulki mulkin da ya fi wannan mulkin da ake gani na duniya sai na cewa kulli mulukul ardi namat uyunuhum wa hadha ka mulkun la yubau bi dirham yace ka ga sarakunan duniya dukkan su idanuwansu sun makanci zo su ga irin mulkin da ba a siyan shi da dirham ba harkar siyasa ba ce wannan mulkin na shehu radiyallahu anhu da yazo ita ba tsakanin almajiransa mulki ne wanda yake ba kamfen ake ba ba siyasa ba ce a tafiya kawai akan gwadaban shehu da umarninsa kawai shi zai sa ka tafi kohun mulkin kuma an kasanta ya tafi ba wanda zai iya kwace ko zai zama aljani saboda bala'i wallahi sai ya saurara saboda wani abu ne tsari ne na Allah kurum in kuma Allah ya tsara abu to kana ma za ka sha mamaki ran da Allah yake yana so ya abu ne yake baya so zai ta wahala ne ta wahala dukiyarsa ta kare gwamnatin ta rushe jama'a su su watse kuma ya rame ya wulakanta ya zama bai da komai to da ya tabbaza duk abin da ya mallaka cikin kokarin wai ya tabbatar da aikin Allah to zai sai tun yana gani kamar zai nasara tun yana gani kamar zai nasara tun yana gani kamar zai nasara sai an waye gari bai ta komai to in ya sa'a sai abin mai imani in bai sa'a ba imanin ma sai a kwace sai abin mai musulunci sai ta shi cikin musulmi amma ba shi cikin yan dariƙa ya sa shau dai ta sifanta irin wannan abin sai ce to wahum wa in akhadhu tariqata fa akhadhatan laysu bi tijaniyyin yace irin waɗannan mutane in sun karbi dariƙa to dai sun karba ne amma ba sa cikin lissafin tijana saboda mutane da sun ɗauka duk wanda ya karbi dariƙa ɗan dariƙa ne akwai biya waɗanda yake mutum zai karbi dariƙa amma baya cikin lissafin tijana in ya istighfari za a ba shi ladan an ni in ya istighfari in ya salati za a ba shi ladan in ya la ilaha illallah zai samu ladan amma duk cikin lissafin tijana to bi maq'adi sidiqin shehu yace akan kujeru na gaskiya jalisina za ka ga almajirai na a zazzaune jalisuhum yau ce ka san abokin zaman su kuwa wani zai ce gilmanin mukalladu na shi su a wani shahurul ilmi ɗan matan nan na aljanna dubu saba'in wanda saboda su har ganin ɓargonsa ake so ce a to yanzu bari shi ya gaya maka kowa ya abokin zaman su maliku jumu'il malikina shine mamallakin sarki mamallakin sarakuna Allahu tabaraka wa ta'ala san da kai kake can kana zaune da matan aljanna ko gilmanin mukalladuna ko menene sauran ne ta dino ko ta inabi da abul ko da naman kaza wai ga ni gasashi ya muallimu ya muallimu ga ni gasashi wai haka kazan gidan aljanna ke cewa zai zo maka ba gashi kawai da kai tunani shi kawai zai zo kawai yana yana yana tsalle ba gashi yana ya muallimu ga ni gasashi so so to shi ne zai ta kai almajirai na ba ba wannan bane abokan zaman su abokin zaman almajirai su dai farko tukuna ma ba a magana wai jannatu hun jannatu na'imi jannatu kaza ta a amma ka aji shirkin ake magana a nan suke zaune kuma abokin zaman su shine maliku jumu'il malikina kadira shine mamallakin dukkan sarakuna mai karfin iko shine abokin zaman su
yasiruna sayran almajirai na suna tafiya sairan wata irin tafiya mai ban mamaki fil majalisi amma akan kujeru kuma suke tafiyan ba wannan abin da zaka ke gani ba duk waɗannan abubuwa na zamani da muke gani ba ana kawo su ne ba dan ka gane aikin sahibul da tijani yanda aikin sai ke tafiya fadinan haka zamani ke ta tafiyo zuwa da abubuwa kamar littafin nan da muke gani dukka in mutum ya hau kawai ba aure ɗaya ba amma da an buɗe ƙofa ba an canza inda yake to shine ma'anan jalisi na jalisun jalisi na suna isuro isuro sairan fil majalisi suna tafiya amma tafiyar a zaune suke wani ta je sai a kai shi gidda a dora shi yana gani a inda yake ba abin da ya canza a ɗakin amma da an buɗe ƙofa wani ya bar wurin da yake to haka tafiyar almajirai sai a faɗi yake
fa'ajaban sai ce kai ku yi mamaki da irin wannan abu da Allah ya ba almajirai li sayr julusin ki mamakin tafiyar zaunannu mutane a zaune amma a ce maka wai tafiya suke yushbihuna sukhura suna kama da manyan duwatsu kafaffu a ƙasa za ka ga dutse a sama kirin amma a ƙasa tafiya yake furu shi da shi wuce kai ku yi mamaki da tafiyar zaunannun da suke kama da duwatsu dama shi yana cewa nisa'una rijalun wa rijaluna jibalun maza matanmu mazaje ne mazajenmu duwatsu ne eh haka shi wuce nisa'una rijalun wa rijaluna jibalun matanmu mazaje ne mazajenmu duwatsu ne
wa qad rata'u hakika almajirai na sun ciwo fi tilka rawda ma'arifin a cikin wancanan ka halarar sanin Allah dausayin sanin Allah a nan suke ciwo wannan dausayi mutane suna kyamar shigarsa amma dausayi ne wanda babu wani dausayi da ya kai shi. shi maganan ma'arifa da yawa mutane sun ɗauka ma'arifa wani abu ne wanda ake ɗaukar littafi a duba shi wani nan abu daga cikin shi ma'arifa kwata-kwata bata shafi littafi ba ya ciki da abin da zaka ji an ce sufaye sun faɗa sun rubuta wannan sunan shi ishara amma ma'arifar Allah baya cikin littafi abin da ya shafi ma'arifa sai arihi da arihi kurum in sun haɗu ruhin wannan ya nashi ruhin wannan ruhin wannan ya nashi ruhin wannan wannan zaman da za su yanzu misali in an haɗu arifi da arifi sun haɗu to babba asara ce su yi ce cikin wannan duniya asara ce babba abin da ake so arifi da arifi sun haɗu dama haɗuwar su mai tsada ce kana da wuya ka ga arifi da arifi a tare to in sun haɗu ba su yi amfani da wannan damar ta su wannan ya aman abin da ya sani wannan ya aman abin da ya sani wannan ya lashe wannan ma ya lashe nashi shi kenan su rabu to amma sai arihi ya haɗu da arihi sai ya gulma sai arihi ya haɗu da arihi sai an na neman sai arihi ya haɗu da arihi sai ya ƙage kaga a shi babu ma ma'arifa to da da da ma'arifar da ya yi kwaɗayin abin da ke wurin ɗan uwan shi ma zai samu to dan an rabu kuma wataƙila za a daɗe kuma ba a haɗu ba to shi yasa in an haɗu ana so a yi wani abu ko ɗan yara mai amfani to wannan shi ne dalili in mutum ya yi tarbiyya to ya yi kokari duk inda ya ga abokin shi wanda ya tarbiyya to su amfani juna ko da tambaya ce ki kaga ko wani halarorin da ake faɗi guda biyar din nan da Allah ne ya bayanin su nasutun nan malakutun nan jabarutun nan lahutun nan da hahutu da Allah ya bayanin ma'anan su to amma na abu ya zama hatta da kamar yanzu misali shehu radiyallahu anhu ya yi littafin sirrul akbar والنور الأبهر والله باب أبن دي كي الماجرين شو دوسو حدث أقوى أن اللتابة سبيل أما ناجع مكين زدا ذات أقوى سجوبة سيديو أقايد labari ya dawo su da sun shiga uku kaga su biyu ne kuma duk za su fahimci abu amma sai zama ka rasa wai menene zamani ke so saboda haka abin da ni na fahimta abin da zamani ke so keke da keke ko an ki ko an so kai kawai kawai ni abin da na gane ke so da in ka saurara za ka cutu ka tsaya kurun abin da ka san ya dace Allah yana so wallahi ka yi shi in baka yi amfani da shi za a za ka tauye lokacinka ka zo kai baka amfana ba kuma kai baka amfana ba saboda haka kowane mutum ya duba ya ga me shehu yake so almajirin sai tafi akan ya tsaya kawai ya yi ya ma cire duban dama duban halitta shi ke janyo fargaba ai in kai musu sallar gawa shi kenan ka manta da su sai kai ta aikin ka kai ta aikin ka kai ta aikin ka samu abin da zaka samu tarahum sukutan zaka ga almajirai na tarahum zaka ga su sukutan shi shiru wal maqamu amma makaman da suke kai mushira mushira yana nuna maka ainihin martabar su a wurin Allah za ka ga almajirai na azazzaune sun yi shiru amma kuma makamin su a wurin Allah yana tona musu asiri a wurinka kalamu wato zance qadimu kalamin zancen Allah kadimin da daɗe la yumallu sama'u wanda mai jinsa baya kosawa sama'uhu sauraron zancen Allah alkadimi da daɗe wato mai sauraron maganar Allah la yumallu baya kosa ko kuma la yumallu sama'u ba a kosawa da sauraron shi idan mutum yana jin maganar Allah bai kosa bai jin ya gaji da Allah tabaraka ta'ala zai magana da bawa tsawon shekara ɗari da ba zai ji yunwa ba ba zai ji kishi ba ba zai ji bacci ba ba zai ji ya gaji ba ba sai ya canza zama ba in kafa sa alan kashi take ba zai taba jin wai kashin sa ya gaji ba saboda wannan maganar ta Allah da yake masa zai daidai masa duk wannan nauyin shi ne shi yake to abinda almajirai na suke ji ke sai ba za ka gansu a zaune amma suna tafiya yace to suna sauraron kalamun qadimun la yumallu sama'u suna sauraron zancen Allah da dace wanda ba a sama alal jam'il qadim wanda yake zama kumura wato giya alal jam'il qadimi absa taran nan na Allah da dace alastu da rabbikum ai wannan kalmar alastu da rabbikum ita ce ainihin tun anan annaba da manzanni da kurbai da sauran su ke suka bugu duk wanda ka gani bugaggi a duniya tun annabi ya bugu a a Allah ba duk wanda kaga ya bugu cikin sha'anin Allah to tun a wannan ranar ne majdubai tun a wannan lokacin sai jazba ran da Allah ya ce alastu bi rabbikum annabi ya ce fala tun a ranar sai jazba kaga duk majdubi ba wai yau bane ya zama majdubi sai in tuni majdubi ne wanda kuma ka
qadimuka hadha hadimin ka wannan asihi ka- ka shayar da shi ya rasulullahi kullu buratin a kowane lokaci ka shayar da shi wa aidihi karayar da shi karaya da albarkacin shi tula zamani kubura karaya ainihin kaburbura wato mutanen da suka mutu bihi da albarkacin shi wa aidi dula zamani kubura karaya kaburbura wato in ka gance kabari mutumin da yake gashi kana ganin shi rayayye ne amma kuma babu Allah a zuciyar shi to wannan matacce ne duk mutumin da ka gan shi lafiyayyen mutum gashi nan watakila ma ya ci abinci ya yi bulbuli ya yi kauri ya yana ma sheƙi to da ya yi fuskar shi ta sha mai amma kuma a zuciyarsa babu ma'arifar Allah to gawa ne ma'arifar Allah ita ce raye mutum duk abin da ka samu yadda ka san abinci ka san abinci kala kala ne haka ilimai ma suka kala kala ne akwai ilimin da idan ka ci kawai fitsarin shi zaka yi akwai ilimin da in ka ci kawai kashin shi zaka yi amma akwai ilimin da in ka ci zai gina ka zai gina jikinka to a cikin ilimai kaf babu ilimin da zai gina jikinka ya gina ruhinka da zuciyarka kamar ma'arifar Allah waɗannan iliman su ke gina ruhin mutum su gina zuciyar shi su sa mai tsoron Allah su hana shi aikin da abin da ya karanta ba zai ba amma duk ilimin da mutum ya karanta idan babu ma'arifar Allah a ciki duk iya zuwa ya karar yanzu an jima ka ga ya aikata abu so da dama ilimin baki ne kawai zance ne kawai sau ilimin ya zama ado ne ba wai ilimi bane na aiki dama ma'arifa shine ilimi na aiki shine ilimin zama da Allah shi kuma wannan ilimi ne na kasuwanci sai kai wa'azi sosai a kawo zakka kai wa'azi sosai a kai ka maka kai wa'azi sosai a baka kujerun haji ko ko kai wa'azi duk wannan a nan ya kare amma wannan ilimi ne da in ka tumba sai ka bada naka duka da haka aka yi ba da shubli imam shubli ya haɗu da wani malami sai ka ce da shi a kai wai ya lamarin zakar raƙuma yake a wurin ku kam fi hamsin min al-ibil haka yake mu yaya idan raƙumi biyar ya samu a wurin ku nawa ake fitarwa zakka sai shi wannan arifi sai ce a wurin ku ko a wurin mu sai ce dukan ba musulmi bane sai ce kwarai musulmai ne amma fa matakin mu daban matakin mu daban da naku yace haka ne ce kwarai kuwa sai ce to ya yake mu a wurin mu sai ce ku idan mutum ya mallaki raƙumi biyar to zai bada a tunkiya ɗaya ya ce amma mu a wurin mu duka ake bayarwa ka gani ba ya ce ku tunkiya ake bayarwa amma mu duka ake bayarwa sai wannan malami ya yi shiru ya kama gabansa kawai ya kauce ya rabu da shi to akwai bambanci so saboda haka wannan abubuwa da ake gani kar a kyama kar ka gani cewa ai sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza sai babu wannan sai abin da zai kusanta ka ga Allah yi maza ka je wurin abin da zai sa kai kusa da Allah yanzu yanzu yi gaggawa ka je kar a ce maka sai ka yi mataki kaza sai an yi kaza sai an yi kaza kowane mutum da da yanda Allah ya yi shi akwai wanda sanadin arzikinsa dalili ta zane wannan sanadin arzikinsa dalili ta zane amma kuma sai a zo kuma kusanci da Allah ne sai sai sai dalili ɗaya yanda kaga arziki na zahiri yana da dalilai da yawa wani ta koyki shine sanadin arziki wani garuwa wani noma wani kwashe kashi wani kuma wallahi duk babu wannan kawai yar mai kuɗi zai aura ya zama mai kuɗi shikenan kurum to haka ma wannan harkar da kaga muna yi dinnan wani sanadi ne zai haɗa mutum da shi Ibrahim kankan wanda ka rena sai kenan sai ka zama siddiqi shi kenan sai ka zama kaza ka zama kaza shi kenan ka zama sai ka shi sa in ka ji motsin shi Ibrahim ko ina je ka in ka ji maganar shi a ko ina je ka in ka ji almajiransa a ko ina je ka in ka ga ƴaƴansa a ko ina ka je saboda baka san ta ina arzikin ka zai amma a ce ai sai ai dalili kaza ai sai ai dalili kaza ai ka san idan mutum ba yi da kuɗi to ganin kowa yake talaka har abada haka yake idan mutum ya daga filan shi bai ga kuɗi ne ya daga kasimarsa bai ga kuɗi ba ya laliba aljihunsa babu kuɗi sai ce ai babu wani duk duniya ba kuɗi eh da an lissafo masa wasu zai ce kai rabu da su waɗannan ai duk masu shan jini ne ko ba haka ake wani to haka ma'arifa take idan mutum ya samu ma'arifa ta Allah tabaraka wa ta'ala ta gaske to wanda bai da ita da ya ganta sai ce ai hakika kenan yan hakika ce na ai waɗannan yan hakika to yan hakika ne ka yi abin da ba su
الله لا إله إلا الله حليمك ملك الملوك وأمرها حليمك مقدم الملوك أميرا أنه لا إله إلا الله خداء أمينا في الأوالين كلها فيرشدهم والإله بصيرا أنه لا إله إلا الله فجائي وغني بالهديب وهبه كبير الملقى كبيرا كبيرا الله لا إله إلا الله جاهي عظيم الجاه آمد سيدي الله لا إله إلا الله ومن هاجروا أو من رآه نصيرا الله لا إله إلا الله عليه صلاة إذ يفاد ختامها الله لا إله إلا الله تفوه لمن قد كان منك عشيرا الله لا إله إلا الله
aje maka shehu ya ce radiyallahu anhu hadimin nan naka ya rasulullahi mallikul muluka ka mallaka ragamar sarakuna a hannun shi duk wani shugaban ƙasa na duniya ban shi duk wani sarki ban shi ko da sarkin Kano ne shi duk wani shugaban ƙasa ban shi ko da shugaban ƙasar Amerika ne duk wani malami duk wani gwamna duk wani ciyaman duk wani gwane ne sai ko kansila ne ban shi in dai mutum ya samu wani mulki ko babban mulki ko karamin mulki shi ya ce ya rasulullahi dan kamun shi a hannuna kuma an danka shi din a to waye ba danka ba ba ga shugaban kasar mu ba gawan ba ma musulmi ba sai gashi ya ja doka za kasa ya bi mana a ya ki
wa amraha to kuma bayan ka danka min raga masarakuna ka danka min lamarin su baki da wallahi irin mu'amalar da sarakunan duniya da shugabannin ƙasa suke da shi Ibrahim duniya ba ta sani ba dukkan motsin da za su yi wallahi sai sun gaya mishi wasu ya fito fili ne an gani wasu kuma wallahi ba sani ba duk wani sarki wani shugaban ƙasa da ka sani har sarakunan maka da kake ga ana wannan hayaniyar ana cewa ne ne ne hatta su duk motsin da gwamnatin su za ta yi wallahi sai shi ya sani sai an yi da shi saboda sai ya motsa ake motsawa in ya zauna bai motsi shi kenan komai ya shiru da motsinsa komai ke motsawa to ka yi dalili khadimuka sai ya ce hadimin nan naka ya rasulullahi makhdumul muluki ya zama abin hid- hidimtawa sarakuna su sarakuna bayan su su hidimta ni- musu ni kuma idan na zo inda suke su kuma su hidimta ni haka aka yi sarkin Kano ba sarki Abdullahi Bayero ga mulki ga izza ga wilaya ga ilimi shi sarki ne kuma wali ne kuma malami ne ran da ya haddashi Ibrahim ya haddashi a Makka ya haddashi a Makka ana dawazi shi kenan a zuciyarsa yana ta duba dama an gama cewa shi zai gausun zamani zai zai je arba yana ta tunani yana ta duba a zuciyar shi yana ta kallon mutane yana kallon fuskoki can sai hango shi shi kenan sai a zuciyar shi sai yana ta magana yana ta ashhadu annaka anta anta da yana cewa huwa huwa haza huwa a zuciya haza huwa haza huwa haza huwa sai taraki sai kuma ashhadu annaka anta anta ashhadu annaka anta anta yana yi yana cewa yana yi san sai suka haɗe sai shi wai daba kafa dai sai ce ashhadu annaka anta anta sai ya rungume shehu kurum wallahi sai ya rungume shi yana kuka ya ce wallahi bukata ta ta biya duka sai ya ce me bukatar ta yace na roki Allah idan babana ya rasu in gaje shi kar ya zama a ce wani ya gaji babana ba ni ba dan babana shine sarkin garinmu to yanzu haka ni ne sarki a garinmu kuma na roƙi Allah dukkan sarakunan ƙasar mu ba wanda ya taɓa zuwa nan aikin hajji ni ne farkon sarki da ni Allah ya biya mu sannan na roƙi Allah kar in mutu sai na ga gausun zamani to kuma gani a gaban ka sai wai ce to ina ma albishir zan ƙara ma guda ɗaya ko za ka mutu da imani sai wai shika masa to sai ga shehu in je alola sarki ke zuba mai ruwa duk ba da su koma gehe ba yi su ba yana zuba shi ruwa yana dafa shi a taya sarki ba shi yasa ya samu arzikin ran da shi zai shiga cikin Ka'aba da shi aka shiga duk addu'ar da shi yi a gaban Allah sarki Abdullahi yana bayan yasa albarkar Najeriya baki ɗaya ta shi wallahi fa Kano da kake ji ana kamba mata ana koda ne ta zuwa ta sunan shehu ne ba sunan Kano bane shehu shine koda ne ta zo an fita to shine tunda Kano ta zama headquarter faida sai aka bata aro ne to saboda haka shine sai ya zama lokacin da shehu ta haifi zuwa da ya zo radiyallahu ta'ala anhu shi kadai ya zo da ya zo aka kawo shi gidan sarki aka ce ai ba a ganin sarki sai an ga wane ne irin wannan tsare-tsaren nasu shamaki aka ce sai an ga shamaki ne an ga waye ba. shi kenan aka je a kai shi gidan shamaki ko da aka kai shi sai ce ai sarki sai la'asar sai shi ya shiga aka huta aka ci abinci aka huta shi wancan da muke tashi fitowa sai ya manta sai da ya zo ya ga sarki abin da zai ya koma shi kuma shehu ya fito an zo ai sarki ya koma ya shiga sarkin kazu kaza kaza shehu ya ce wallahi inda na zo nan sai na ga sarki ka san fadawa to ga su ɗan tsaurin ido ga shehu kuma ba a wargi a gaban shi ka san shehu ko baka san shi ba dole ka nutsu to su kuma ba su da ba ta ji azan saurin kansu wai sun taɓa sa wani a gaba suna dukan shi suna dukan shi yana dan Allah ku ya kuri dan annabi ku ya kuri na in yace Allah sai duka ya karu yace annabi sai duka ya karu da ya ji duka ya duka ce dan ne martaba ku kame suka ce auda ka san gaskiya kace daidai to to duk sun saba irin wannan ta canje shi kenan shehu ya ce shi ba ba zai tafi ba shi kenan sai shehu ya ɗauko takarda da biyu ya rubuta sunan sai ce aje a ba sarki sarki kuma yana can cikin gida inda mata ma ba sa shiga sai sun ga jakadiya daga shi sai ɗan shara yana cikin ɗawi su ana ta tafakkuri don tun da ya haɗu da shi ibrahim wallahi ya jazba sai san zama da mutane sai ya zauna ya ta tafakkuri ya ta fitirori ya ta abubuwa haka sun an riga an kai shi inda ake so a je shi kenan yana zaune kawai sai a kawo sako da kajiya ta karba ta je ta iske shi a wurin ta gaishe shi ta miƙa mai ta tace wani bako ne ya zo ya ba da takarda ya ce ina takarda da ya karɓi takardar ya ga sunan shi an ce ki yi ta numfashi sai da ta faɗi da ya tani shi kurum iwu sai da ta faɗi ya ce ya ce waye ba ki wannan wallahi a guji ta ba wurin haka ya taso ya taho ba rawani ba hula sai duk tsoron da ya shigo sai a dari duk tsoron da ya shigo sai a dari har ya taho ya zo ya ga shehu radiyallahu anhu yana kuka ya rungume shehu ya karbi da kan shehu dan da a hannunsa take sai aka rugo za a karba ki ya kama shehu aka shiga ciki to nan aka je aka yi abin da aka yi da shi shi kenan da aka tashi cewa shehu yana kan kujera sarki yana jihu hankalin fadi tashi wani malami ya ya kiri tsarin mulki ya lalata kaza ya kamata a ji a ga mawan bai bai su nufi sarki su nufi shi kenan aka je aka ce ai ran sai dade sarki yayi wani bako gaba ɗaya an fata tsarin mulki wai wai bakon nan ne akan kujera sarki da kai shi ke kawo abinci ke sarki su nufi ya ce wane ne wannan aje a gaishe irin ba da shi da ya zo in gaya maka yana faduwa cikin wurin da idan shi ya sauka kan shi da ya dawo ya raɗi yadda ka san an ɗora tsuntsuwa kan shi an ce kai bari tashi saboda ka san dalili shi ma yana da abin da ake ji a jikin ka san idan mutum yana da wannan abin ko ya ga wali zai nasu amma idan babu to ba abin da zai shi wannan abin shi ke hana wulakanci idan mutum yana da wannan abin a cikin zuciyar yana da shi wani haske ne na Allah ko yaya ka ga wani abu na haske to zaka ji ka ka duda amma idan babu wannan to kowane irin wulakanci har Allah ma baka gani wani ya dauki ma ma ya fatta ba tsura saboda bai da abin da zai hana shi shi kenan da ya gani ya dawo gefe ya rabe bayan an kare sarki ya kira sarki su ne ya ce wannan bako na ne saboda ka kai na sa ka zan wakilta ka akan hidimar shi duk abin da yake so kai za ka yi in ko ka san ba za ka yi kaɗan ne ni in da kai ba na so ka kawo da na sarki sun ya ɗauka yi ta yi ta to ɗan zuwan da yake shi ne fa shi ma aka yi mai wannan abin da aka yi ta ga ya zama haka sai da ta kai sarki sun ya kai duk inda tunani da ya zata ba idan ya lokacin da aka yi masa abin da aka yi masa akan mulki waɗansu mutane suka yi masa abin da suka yi masa dan lokacin da aka shirya za a cire shi akan mulkin biyu ba aka zo aka zazzauna shi wannan shugaban da ya suka shirya wannan aka ce kar a baɗin su shi ya zo kar ya shigo da motar sa inda manyan shugabanni suke shigo da kowane sarki ya tsaya da motar kuma an san halin su shi ba a ɗaukar wargi da aka taho ana tattaɗa dan ana so yi laifi ne dama a tada waɗancan abubuwan da ake so yana tahowa ya ga yan doka suna tattara motar ya ce wa direba duk wanda ya tare ka taka shi saboda buwayar Allah ba ba yanda za a yi kana da buwaya ta Allah dan duniya ya wulakanta wannan izza ce walillahi izzatu wal rasuli walil mu'minin sadaka wanda yake da wannan bai yadda dan duniya kawai tantiri kawai zai na wargi ka fita kan shi kuru shikenan tanti zaman zai ce kaka shi suka dare je aje mota ya fito aka fara haya kun gani ko kun ga irin laifukan shi ko da ake walaka yana shigo kuma aka yi an zana laifukan ko ake a karanta mishi a gaban shi da ya zo ya zauna Sardauna ce to aka kira wani sarki an ce karanta shi a karfe daɗe a ba wani duk wanda aka ce a ba zai ce ba zai iya ba sarki su nufi ta hannun shi ya tashi ya ɗauko takarda ya aje a gaban ya dinga karanto laifukan ya dinga karanto sai dai karanto su duka sai Sardauna ya ce to waɗannan laifukan duka muna tuhumar ka da su ne yace duka nayi yace to yaya kana neman abuwa ne yace bana nema bana nema sai ya dauki biro an ce daga alzuwan sai ya dauko yi maki duka yace ya amsa ya yana karewa ya kai bira wani sarki yana wurin ya fashe da kuka wani tambaye shi yace a yace wallahi karya wannan biran da ya kakkarya mu ne duka yace wannan daga gani ba wasa bane ya ce wallahi yanda ka ya sa hannun ya karya jiran nan wallahi duk wanda baya tare da shi ya karya shi kawai yana karewa ya ce direba daga nan ka wuce da ni kasar Allah inna ardi wasi'a Allah yana da fili mai yawa a duniya ko da ka kai ni kawai duk inda Allah ya so shikenan sai sarkin wannan azare sarkin bauchi ko sarkin sarkin katago sai ya ce shi ya karbi dan an faɗa cewa in aka tuɗe shi kas kowane sarki ya karbi duk wanda ya karbe shi maza su biyu shi kenan ya za ka yi wannan ya tafi ka tagu shi da shi ibrahim ya aiko mai da wasiƙa ya ce la ta kul shay'an la ta kul shay'an kar ka ce komai kar ka aikata komai ka sa ido ka ga abin da za yi ka za abin da aka yi ai an yi abubuwa da yawa wallahi da ya rike tarbansa ya zauna kaga da ai ba da wani da dogarai kawai suke zuwa su gaishe shi amma sai da aka waye gari duk wani wali sai ya zo gaban sa ya ba ko bai amsawa ma sai malam ashir shi aibu shine a gefe in ka zo shi halifa ya gaishe ka eh halifa ya amshi gaisuwar ka shi ya rike tarbi ya sa farin gilashi kawai ya kalli gabazi salatin sati kuri idan tarbin ya fadi a hannunsa zai sani ya fadi sai dai a dauko a jona mai ya ci gaba da aiki in tarbin ya fadi a hannun za ya ci gaba kawai to zai ce ai ai ai zan halifa ya gaishe ku halifa ya kaza to sai da dukkan su ba wanda bai wulakanta ba shi shugaban nasu ma da aka harbe shi wanda zai ce ma Allah ji kan shi ma an kasa sai da ya lalace duk abubuwan da saboda wannan izalar da to saboda haka lamarin shehu radiyallahu anhu haka yake
amira wato amira kuma ka zama wato in zama dukkan sarakuna masu juya waɗansu ni kuma in zama ni ne mai juya su ni ne sarkin sarakuna muban in zama abin yi wa ɗa'a abin bi aminan in zama amintacce fil awalimi kulliya a cikin talikai baki ɗayanta in zama ni ne wato ni ne abin bi kuma ni ne amintacce ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim wani lokaci girma ana neman sa ne dan gyara akwai abin da idan ya lalace adali dole ya shigo ciki kamar yadda annabi Yusuf ya yi ku dan aragama a hannuna a hannuna domin cewa ni amintacce ne mai kiyaye al'amari mai kiyaye alƙawari idan kana tare da mutane kana ganin cewa al'amari na shugabanci yana ta lalacewa yana ta lalacewa kuma kai kai imani har cikin zuciyarka cewa in kai karɓe wannan abu zai yiwu to ba san girma bane ka shigo abin ka kwace abin da ƙarfi ka ci gaba da tafiyar da shi ba san girma bane wannan saboda abu ne ba zai yi ba in ba haka akai to shine dalilin da yasa shehu radiyallahu anhu ya ce to ka sa dukkan sarakuna su zama a shi dukkan sarakuna su bi ni sannan ni in zama ni ne sarkin su fayurshiduhum shikenan in aka yi haka shi wannan hadimi naka sai ya ringa shiryar da su nahwal ilahi zuwa ga ubangiji basira kuma yana cike da basira ka san ba kowa ke shiryar da mutane ala basira to amma shi Ibrahim ya ce ni ina cikin cike da basira haka majiyana ma suna cike da basira ba wai ba gamiya ake ba kawai ba wai ba maganar Allah ya sa mu dace ba ka san haka amma da an buga mu kai dai kai dai Allah dai ya sa mu dace a Allah ya sa ka dace ne mu Allah ya tabbatar da mu za mu ci mu sabati muke nema sabati ai shi Ibrahim shine tauhid shine dace duk wanda Allah ya kashi da shi ya tashi sai dai tabbata dan za ka iya zuwa wurin kuma a kore ka man asa al adab ma al ahbab wurda min bab in ka zo wannan halar ana so ka nutsu akwai abubuwan da in ka aikata shi kenan an kore ka to wannan abubuwan ne ba a so a yi su Allah ya kiyaye mu daga aikata su raja'i sai ce guri na wa zanni da kuma zato na ila habibi a cikin masoyina annabi Muhammadu wa hijjihi da kuma ainihin masoyinsa Shehu Tijjani kadirun kai guri na da zatona a cikin nabiyullahi da waliyullahi kabirun yana da girma mulaqahu amma ba na shakka ba na kokonto ba na taraddudi cewa zan karɓi wannan gurin nawa da wannan zakan nawa abin da nake guri wurin annabi da abin da nake guri wurin shehu tijani da zakan da nake musu na tabbata zan karɓi wannan gurin nawa kabira kabira zan karɓe su cikin jikin kabira kabira jijidin jijidin manya manya Eh, ko ka ce tika-tika ko ka ce tafka-tafka to amma idan ka ce jigijin jigijin to ya ya cika eh kabiran kula kahu kabira kabira yace to zan karbi guri na da zatona daga annabi Muhammad daga Shehu Tijani zan karbe su manya manya kuma ya karba
bijaya azimil jayi dan alfarmar mai girman kadari mai girman alfarma ahmada mafi godiyar halitta Allah baki daya sayyidi shugabana wa man hajaru da kuma albarkar waɗanda suka yi hijira aw man ra'ahu ko kuma waɗanda suka gan shi a Madina nasira suka taimake shi don alfarmar shi da alfarmar waɗanda suka bar iyayensu da matansu da gidajensu da abincinsu da kayayyakinsu suka bi shi suka koma suka bi shi Madina da kuma waɗanda da suka gan shi a Madinan suka fito suka ba shi gidansu suka ba jama'a shi gidajensu da matansu suka ba su kaya da abinci ya ce wace to don alfarmarsu wannan gurin nawa ya cika ciki kar a samu na ƙasa alayhi salatu salatin Allah ya tabbata bisa annabin Allah iz
duk lokacin da yufaddu khitama ake tsalle murfin salatin ka ji wani abu iz yufaddu kitamuha yanzu idan ka zo ka yanzu irin waɗannan abubuwan da Allah ba abin tattauna ba shi yasa wannan halayen fa da muke ciki ba ni kuka da kanmu fa ta ga yanzu wannan kalmar abin a tattauna ne a cikin ta tsawon wata guda arifi da arifi yan faila ta shiga ɗaki shi ko ja za su bar abinci wai shin wani irin salati ne ake tsalle murfinta shi ma ne murfin saboda kana fara zai ce eh, shi ma ya zama Mm, ya fara barin gashi da kubba to tafuhu ko shi kenan to izi hatta kitawa yayin da ake balle murfin salatin tafuhu salatin za ta tashi kamshi liman ga waɗanda karkana hakika ki kasance min kashira wato ashira makusanci ninka wurinka ya rasulullahi can da na turo wannan salatin yayin da salatin nan izo gabanka idan za ka tsalle murfin salatin ina so kamshin salatin ita ta hancin duk wanda yake gaban dan ya san waye ya aiko salatin hadin alai salatin izi hubbu kitamu tafu liman karkana ninka ashira wannan salati ya rasulullahi ka san idan aka yi salati ba ba kowa zai salati har ya tsallaka ya je gaban annabi akwai wanda idan yi salati mala'iku ne za su tafi salatin wallahi kana yin salatin sai su tafi salatin akwai hadimai guda biyu a kofar annabi za su to ga salati fa daga wani na turo to ai kuma ya kamata ne kar a kai mai gida haka ya kamata a duba a ga yaya ba wani wuri ko wani question ko wani abin nan eh bana saboda abin daga zuciya ke fitowa ai to kuma zuciyar watakila akwai munafunci akwai hasada ana buɗe salatin sai yau ka gani ka ga wata ƙarya nan gefe sai a ɗan balle ka ga wani munafunci nan sai a balle ka ga wani hasada nan sai sai ɗaya ya ce wa ɗaya kaga da a kai wa annabi salati haka alhali ya san salatin shi haske yake a kai mishi an bangare nan an bangare a jefa shi cikin bahar taubata me salatin an yafe mai bin laifin kaga maimakon ya daraki ya sami yafe wa zunubi sai ya ce to ni ga salatin nan nayi kar wani mala'ika ya kuskure ta aishi sai ya sauka gaban shugaba to sai ya sauka a gaban shugaba kuma yayin da ya buɗe bakin murfin ya daki ham kamshin salatin ya daki hancin duk wanda yake gaban shi ta ce "Ka- wannan salatin daga ina ya ce daga barhama abdulzat to alhamdulillah haka kadar yi yau gidajen azumi za mu dakata nan alhamdulillah wannan tambayan za mu ɗan zaga kawo cewa muna son da Allah malami mana bayani akan tabbata
ma'anan jabaru idan mutum ya yi wazifa ko yi lazumi ko yi wani aiki daga cikin aiki na namu din nan da ake yi sai ya zama an yi wazifar an yi istighfari misali talatin ake yi to sai aka yi talatin da ɗaya ko kuma misali sai aka yi ashirin da takwas a ce akwai guda biyu ba ko ashirin da tara to abin da za a yi in an ƙare to sai a cika wannan ƙwaya ɗin sai a yi istighfari ɗari ko kuma jawhar ɗin kamali uku kuma wannan aiki sai Ibrahim radiyallahu anhu ya ce ba wai sai wazifa ko aikin dariƙa ba yace ko sallah kai ko azumi kai ko wani aiki kai shakka ya shiga cikin aikin kana ganin kamar aikin bai shiga ba to kai jawaratul kamali uku Allah zai cika aikin ya taka cikin jawaratul kamali bayan kowane aiki in kai to ka daina shakka aikin ya karbu ya taka kuma wannan shi ake so ya gaba
alhamdulillah
na kaula abul faidi Allah ya kara maka lafiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara mana madadi da sarafi da kusaci Allah ya kara mana soyayya alfarman sahibul faidat duk abin da ka fada hakan haka yake wannan maganan shehu da sarki abdullahi yadda ka fade shi haka abin yake shehu ibrahim da kanshi ya fada a nan kano ya yi majalisi lokacin da ya zo ya yi ta'aziyar shehu tijani usman wanda shehu da kanshi ya kai da masa soyayya ce shehu tijani usman zuciyarsa kirjinsa zai iya tsage ya fashe saboda son da yake masa lokacin da shehu tijani usman ya rasu shehu ya taso ya zo ya yi gaisuwa ya yi ta'aziyya ya sauka a kano ya yi majalisi a nan kofar kudu shehu ya yi maganan cewa mutanen kano mutanen najeriya ku gode wa allah ku gode wa ahalin wannan gidan bayero saboda dukkan alkhairin da kuke gani yana gudanarwa albarkacin wannan gidan ne saboda shi ne suka kawo shi najeriya shi ne suka kawo shi kano kuma shi shehu shi ne ainihin alkhairin alkhairin kuma yana ta gudana ko ina to saboda haka shehu ya ce a gode wa wannan ahalin wannan gidan saboda su ne musabbabin wato saduwa da alkhairi da kuka yi to saboda haka wannan maganar haka take babu shakka a ciki saboda shehu ibrahim da kanshi ya tabbatar alhamdulillahi Allah ya kara mana son shehu. Lokacin da shi sarki Abdullahi ya gabatar da sarki Sanusi ya ce yana son shi ma in ya bar mulki sarki Sanusi ya hau kan mulki. Shehu da kanshi ya gaya masa to ban ga mulki a kan Sanusi ba amma dai mun ba shi wani lokaci. Dama shi shehu ya san shi Sanusi ba zai kare sai sarki Sanusi ba zai kare akan mulkin ba mulki yana kan sarki Ado dan sarki Ado yanzu yayi kusan shekara hamsin akan mulki to haka nan shi sarkin Sanusi lokacin da abun akai ana niyyar ai masa abun nan da ya gama karanta takardar sai ya rubuta yayi da zai kawai cewa kawai yayi abun nan kawai yayi marabus kawai daga abun nan hakika kuma kowane basarake ya ji tsoron ya ɗauke shi sai jarumi ɗaya safin katagon mai gari umaru shi kadai ya ɗauke shi kuma kowa yana jin tsoro amma shi ya tsaya ya ɗauki sarki sami da shi ma jarumi ne bai da tsoro ba a warge a gaban shi to haka nan shi shehu sarki sarki sanusi ya je abu nan ya je azare ya zauna a can shi ne shehu saboda san da shehu yake son sarki sanusi haka nan shehu yake son azare har shehu ya yi kasida cikin kasidan zai ambaci azare amma shehu bai je azare ba da zatin su amma ya ambaci wato abu na harika ta bi kongo min duwa ne ne bi azare bi kano min duwa la bi kaulakan ne ko to amma shehu bai je bai je azaren ba amma ya ambaci azare to hakika haka abu yake kuma ka yi maganan gawon kuma shi ma gawon yana soyayya da shehu ibrahim gashi baya sallah amma ya dauki shi Ibrahim yana son sa kamar yadda wato gashi nan dai ban mu zan iyakan soyayyarsa ba har ya haifi ɗansa ya sa sunan shi Ibrahim to gashi nan ɗazu na faɗi cewa gawan har yau har gobe ya bar mulki tun 1968 ne 75 ya bar mulki lokacin da shekarar da shi ya bar duniya amma har yanzu har yau har gobe har bayan gobe ba wani mulkin da zai zo ba za a dama da gawan ba to wannan ne ya kawo jin da yake mashi yanzu to saboda haka shi yasa kawai kullum mutum da faɗin abin da sahabai suka faɗa sami'ana wa ata'ana yawa Allah su ya bani labari yanzu wani kirista Joseph Sata